السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كام يولا غبا وديني قوبيا قلوك وتر ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة داري هدود أربعين دبيو كما يو أشرين دبيا وتن قومة ميلادية دبو بيو da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta sha hudu a ɓangaren sahabbai mata wato asma'u bintu abi bakrin radiyallahu anhuma wacce aka yi mata laƙabi da zatun nitaƙai mun ji sunanta mun ji alkunyarta mun ji nisbatta dama nisbatta na karewa ne da an faɗi babanta to sai a dangane sannan mun fara jin wasu daga cin falalolinta sau da ka za mu ci gaba malam ya ce yawmul hijira ranar hijira babu yadda za a yi batun hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kawuna na asma'u ba shi yasa الخضير بن أسيد هو أسيد بن الخضير yake cewa ma he bi awwali barakatikum ya ala abi bakr lokacin da aka saukar da ayar taimama ta sanadiyyar nana isha radiyallahu anha to shine shi al-usayd usayd ibn al-hudayb yake cewa ba wannan bace farkon albarka ku ya ku yan gidan sagiduna abubakar an san ku da albarka tun a farkon musulunci har zuwa hijira mun gane to shine sai yake cewa min al-ayyamil mashhudati fi hayatiha radiyallahu anha daga cikin kwanaki waɗanda ake makin su sune al-mashhuda waɗanda ake makin su a rubuta su da rubutun zinare a cikin rayuwar na na asma'u radiyallahu anha yawmul hijrati akwai ranar hijirar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ba yadda za a yi koda layi goma za ka rubuta na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka faɗi na asma'u ba ko da layi goma kawai za ka yi batu ka rubuta a game da hijirar da annabi sama yi daga makka zuwa madina bayan aiko shi da shekaru goma sha uku to sai ka ambaci na asma'u radiyallahu anha tuhaddithuna anhu radiyallahu anha na na asma'u da kanta gashi za ta ba mu labarin yadda shirye-shiryen hijira suka gudana da kuma irin gudunmuwar da ita ta bada da kuma gudunmuwar da mabanta sagiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya bada a wajen yin hijira fatakulu ta ce sana'atu sufratan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam a wata a wani a wata nuskar za su ya sa muku sado sinun ne sufra asalin an ce sufra zadul musafir sufra min safari ne to an ce a sufratu da sino min safar daga tafiya to in sun ce a sufratu zadul musafir guzirin matafi shine ake ce masa sufra da larabci to amma daga baya sai ya zama yutliquna ala wi'a'i zadil musafir sufra abinda ake sa guzirin tanadin matafi to abinda za a zuba a ciki jaka ce ko ko a wani masaki ne dai ko buhu ne to sai ana ce masa sufura ɗin amma asali guzirin shi ne ake ce masa sufura ɗin mun gane sau da da sinun ne ba da swadun ba in an ce sufura kuma ya koma ya zama kala ya zama mai ruwan kwai kenan kalar ruwan kwai kenan shi ne a sufuratu to a sufuratu da sinu ta ce sana'atu sufratan nabi sallallahu alaihi wasallam ni ce na shirya jaka da za a zuba guzurin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai na tafiya fi baiti abi bakrin a gidan babana sayyidi abubakar radiyallahu anhu hina arada an yuhajira a lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi nufin zai yi hijira to ita na na asma'u radiyallahu anha tana sane da bayanin wato a cikin bayanin hijira da abin da ya gudana cikin darussan da na farko ana son matafiyi ya zama in zai tafiya ya guzuri wannan yana nuna mana haka na biyu yana nuna mana yadda gidansa giduna abubakar suke da falala a cikin musulunci sannan na biyu yana nuna mana falalar na na asma'u radiyallahu anha balu balu sannan na hudu yana nuna yadda sahabbai suke da rufin asiri domin ba wanda ya san manzo Allah sama zai yi hijiran nan in ba yan gidansa giduna abubakar ba sai sai na ali su kadai suka san manzo Allah sama zai yi hijira sai kuma iyalansa to kaga ashe ana iya yin sirri fiye da mutum biyu shi shi shi balarabe ya ce asirru focus ne ne laisa bi sir in ku kai sirri ya wuce mutum biyu to ba sirri bane ana yi ana yi falam ajid li sufratihi wala li saqaihi ma arbutuhuma ban sama abin da zan daure sufra wato ita jakar da za a zuba abin da annabi sama zai yi guzuri da shi ba wala li saqaihi ko kuma abin da annabi sama zai yi amfani da shi don shan ruwa ban samu abin da zan kulle ba kamar yanzu misali ka ce irin jakan nan da ake zuba abubuwa za a yi za ka ga kamar yara in za su je makaranta yan ƙanana sai a sa musu da food flags ɗinsu sannan kuma da ɗan abin nan da ya gora haka wadda kamar flags na ruwan zafi sai a haɗa musu sai a sa a cikin jakar wani zuban ba komai a cikin jakar sai kayan abincin ko yan ƙananan yara musamman wanda suke nazir faƙultu li abi sai na ce ma babana sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ma ajidu illa nitaqi ya ma'aikin ya ya sayyiduna ya sayyidana abubakar ba ni da ba ya baba ba ni da wani abin da zan kulla wannan jakar da zan zuba muku guzurinku illa nitaqi face zani na na sama mun faɗi abin da ake ce ma annitaq shine suke ce mishi annasif annasif wato zanin da ake ɗaurawa na tsakiya mata suke ɗaura shi a tsakiya bayan sun ɗaura zani sai su kawo shi kuma su ɗora shi saboda ƙarin tsaro da kuma ƙarin ta jiki ƙala sai ya ce shuƙihi bisnai ne sai babana sa giduna abubakar ya ce to ki tsaga shi gida biyu mana ki raba zanin naki guda gida biyu farbuti bihima sai ki ɗaura wannan da siƙa'u ɗin da saƙa ɗin da kuma sufra ɗin wato ita jakar da za a yi guzurin ababen da ke ciki to duka ki sa mana sai ki ɗaure da su shi ke nan ƙala mai riwaya ya ce falidalika summiyat zatan nitaƙai daga nan ne ta samu wannan sunan da ake ce mata ma'abuciyar zannuwa guda biyu zane ƙwara ɗaya shine sai ta keta shi akwai riwayar da ta zo ita take bayani ta ce daga nan ne summitu aka kira ni sunniyat zartan mitaƙai akwai riwayar da ta zo kamar da imam bukhari ya ambata a cikin sahihinsa da kanta take ba da labari sai take cewa fali zalika sunnitu bi zatin sunnitu zatan nifaqin aka kira ni da mabuce zannuwa kaga wannan falalar ta ce a fili mace te wannan wannan yana nuna jarumta mutum ba zai gane girman wannan baiwar Allah ba balo balo sai ya ji wannan kogon na hira na saur kai afwan sai ya je gabu saur wannan kogon na dutsen saur ya ga yadda kogon yake da yadda ta rika kama dutsen ta rika hawa dutsen har ta je ta shiga cikin kogon ta je ta kai annabi sallama da na abubakar abinci kuma ba tare da wani ya ganta ta je ta dawo ta kai abinci ta dawo kuma ba wanda ya sani har manzo Allah sama sai da suka yi kwanaki uku a wannan wajen ita take zuwa ta je ta kai musu abinci shi kuma dan uwanta Abdullahi radiyallahu anhu shi kuma shi yake zuwa cikin gari ya dan rika shashantar da mutane yana nuna musu ai su ma ba san inda iya ba san inda sayyidina Abubakar da manzo Allah sama suka tafi ba eh yana kawan musu da tunani wannan gida gida ne mai albarka wa taqulu radiyallahu anha na na asma'u ta ci gaba da cewa lamma tawajjaha annabi sallallahu alaihi makkata lokacin da manzo Allah sama ya fuskanci Madina daga Makka hamala Abubakar radiyallahu ma'ahu jami'a malihi sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu dukiyarsa gabaki ɗaya kwashi ya tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo sama a hadisi ingantacce yake cewa ma nafa'ani malu ahadin kama nafa'ani malu Abi Bakr ba wanda dukiyarsa ta mun amfani kamar yadda dukiyarsa giduna abubakar ta muna amfani dukiyar nan ya take hamsata alaf au sittata alaf ko dai dinare dubu shida ko dinare dubu biyar in ka lissafa su miliyoyin kuɗi ne in ba su kai biliyan ba ma dinare dubu biyar ko dinari dubu shida nisabin zakka shine dinari ashirin dinari ashirin yanzu miliyan biyu ba wani abu ne to dubu shida so tari idan suka ce sittata alaf ba su faɗi tamyizin ba to ya zahabu ila dinar saboda ya fi daraja in an ambata kawai an san dinari ake nufi ba a nufin dirhami shi ko fulus dama ba magana shi ake ba fals mun gane fa atani jaddi abu quhafata wa qad amiya sai kakana abu quhafa wanda shine usman radiyallahu anhu wanda shi ma ya musulunta an zo da shi garin madina ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli gemin sa ka annahu sugama kai ka ce wata far'ata fa ce manzo da su ne ce aje a canza masa a masa kala sai ce wa jannibuhu sawada amma ka ai masa dayin da baki to Abu Quhafa radiyallahu anhu a lokacin wa qad amiya ya makaji saboda tsufa fa kana yace inna hadha qad faja'akum bi malihi wa nafsihi ce kun gani lokacin bai musulunta ba sai ke cewa wannan dan nawa baban ku kenan yana musu magana kaka da jika yake cewa kad faja'akum bimalihi ya muku afke binab bimalihi wa nafsihi ya muku afke ya kwashe dukiyarsa ya tafi da ransa kuma bai bakku da komai ba yanzu aka kashe shi kenan ba komai da ya ban muku an kashe shi kuma bai ban muku abin da za ku rayu da shi ba fa qultu kalla sai na ce a'a ba haka bane قد ترك لنا خيرا كثيرا أي قد ترك لنا مالا كثيرا يا من دوك يا ميوا فعمدت إلى أحجار سين جينا أقوس من يمن سين أقوس دوا سنسقهم قيني فجعلتهن في كوة البيت سين رك أسين سين ساس أشين ونس آغو نكتنغا an ce kawwa tsago a katanga shi ne ake ce mishi kawwa ko dai ta zama katangar saboda tsufa ta tsage ta fashi za a iya sa hannu a ciki ko kuma ya kasance a'a da gangan aka fasa saboda a rika aje wani abu wa ghattaitu alaiha bi thawbin shikenan sai na rufe su da tufafi haka na samu wani kyalle sai na lullube wannan duwatsun thumma akhadtu bi yadihi sai na ce zo zo ka ji in kai baka gani zo ka ji sai ta kamo hannunsa ووضعتها على الثوب سين دور هن الناس akan wannan tufafin nace taba ka ji zaka ji sallallahu hmm fa qultu sai nace hada tarakahu lana wannan ya ban mana shi fa qala ama iftaraka lakum hada fa ni'ma sai ce to shikenan inda ya ban muku wannan to madalla ba komai a tafi ya je duk inda zai je tunda ya ban muku abinda za ku iya rayuwa da shi kaga ba ta kan shi ma yake ba yana magana su ne su ‘ya'ya ‘ya'ya a lokacin kuma su nawa ne ba su da yawa abin da su ‘ya'yan sai na abubakar rabi Allah anhu ba su da yawa ran da mun ambace su to waɗanda aka haife su a wannan lokacin su nawa ne ba su wuce su hudu ba su wuce su hudu ba asma'u abdullahi aisha abdurrahman su ne ‘ya'yan sai na abubakar a lokacin waɗancan guda biyun duk an haife su ne a madina ‘ya'yan sai na abubakar dama shida ne muhammad sai ruƙayya ko shi kenan su ne suke su ne aka haife su a madina amma waɗannan guda hudun su ne a lokacin ‘ya'yansa giduna abubakar radiyallahu anhu amma kakansu yana cewa gashi ya tafi bai ban muku komai ba to kaga wannan tun daga nan zai nuna maka na na asma'u radiyallahu anha wata wata mace ce ba kamar sauran mata ba wata mace ce fi tsiratiha abin da a tsa'a yadda take ba ta da masila ba ta da wata da za a zo a kwatanta ta da ita a ce ta yi daidai da ita a irin kaifin kwakwalwa da tunani mai kyau da hangen nesa fa radiyallahu anha wa ardaha wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in